الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مم.
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم نعم
ولآمرنه فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنه فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يمن يعدهم الشيطان إلا غرورا مم.
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ما تصفون معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا biyar ga watan Ramadan, hijira 1445, wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta 2023, darasinmu na tafsiri, wannan shine zama na biyar. Saboda haka muna cikin bayani akan wannan ayar jiya lokaci ya cin mana, wato, shiɗan bayan ya samu lamuni daga Ubangiji Malaukakin Sarki cewar, fa'in a saurarawa har zuwa ila yawmil waqtil ma'lum ko to da ya samu wannan sai alwashi cewa kuma shi ma sai ya ɗibi rago eh la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda eh wallahi zan riki rabo abin yankawa daga cikin bayinka da haka daga cikin abubuwan da yace zai yi na farko yace wala udillannahum wallahi sai na dinga batar da su shine in juyar da su ga barin tafarkin shari'a wala umanniyan lahu yace wallahi sai na dinga wato ƙawata musu miyagun ayyuka in dinga sa musu burace burace na daban wanda za su sa musu san kwaɗayin rayuwar duniya da ƙin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama abin da ya faɗa kenan dangane da al'amarin mu yadda zai zama cewar abin da zai ja mana kaskanci a ƙarshen rayuwa shine hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa saboda haka abin da shedan yake ta mana kawata mana kenan san rayuwa san rayuwa san rayuwa wannan sai ya jawo duk wani kaskanci idan ya zo sai mu karɓe shi duk wani kaskanci idan ya zo sai mu karɓe shi saboda babu son mutuwa. Su kuma sahabbai Allah ya ƙara musu yadda, abin da ya ba su izza, abin da ya ba su buwaya, su kuma ba su son duniya, sannan kuma ba sa tsoron mutuwa. Sai ya zama duniya tana tsoron su, ko- sai ya zama duniya an koro musu ita da ko fatanta ko ina da ina duniya ta zo, ko ba a gabansu take ba, sannan kuma duk saboda sun san cewar waɗannan ba tsoron mutuwa suke yi ba. To da haka shedan yayi wannan alƙawari cewa zai ta sanya mana burace burace shine la umanniyan lahum dulal hayati in sa musu burin tsawon rai kuma in hana su su tuba suna yin laifuka in hana su su tuba sai a ta cewa zan lokaci kuma yi dama abin da yake so kenan shi wala umanniyan lahum kenan wala amuran lahum yace wallahi zan dinga umarta su fala yubatti kunna azanal al'ami za su dinga yanke kunnuwan dabbobi na ni'ima a zo a yanke kunne a ce wannan ta Allah ce wannan ta gunki kaza ce wannan ko haza lillahi bi za'mihim wa haza li shuraka'ina wa kana lillahi fa huwa yusulu ila shuraka'ihim wa ma kana li shuraka'ihim fala yusulu ila Allah sa'a ma yakumun ko wannan da za a zo a sa wannan bahi a ce duk wannan dabbobi da za a zo wannan a sa mata a yanka mata kunni wannan a yanka a tone mata ido wannan a yi mata kaza a sa musu sunaye a ce wannan ta Allah ce saboda haka ba a yanka ta wannan ta gunki ce wannan ta kaza ce a zo duk Allah ya ce duk bai bai sanya wannan ba kawai kafirai ne suke kirkirar wa Allah ƙarya to shedan ne alkawari yace sai ya umarci bayi sai sun dinga wannan abu wala amuran nahum fala yubatti kunna azanal an'ami ko wala amuran nahu yace sannan wallahi zan dinga umarta su kullu halil kasai wayannan lami lami din gaba ɗaya na rantsuwa ne duka rantsewa shedan yake da Allah cewa sai ya sa bayi sun yi haka to menene shedan yake nufi da cewa wallahi zai umarci halitta sai sun dinga canja halitta Allah an fahimta to al-qurtubi ya kama ganganu kwaya shida akan me ake nufi da canja wannan sai na Abdullahi dan Abbas da sayyidina Anas da Ikrima wannan suka ce wa zalika kulluhu ta'zibul lil hayawan wannan duk abin nan a zo a yanke wa burhani ko magana ce babu hujja babu dalili shi su kunnuwa a cikin dabbobi wato damala ce kuma amfani ne haka shauran gabbai ma duka ba iya kunnuwa din ba da haka shedan sai yake ziga su wannan asalin halitta da Allah ya wannan dabbobi sai yake ziga kafirai su zo su canja halitta Allah. Da haka a magana ta farko sai suka ce gaba ɗayansu, wa annan shayatsina a tato, shaɗanu sun zo musu fajitalatkum an dinihim, sai suka raba su da addininsu, fa harrabat alaihim ma a halaltu lahum. Shaɗanu suka dinga haramta musu abin da na halatta musu, wa amaratum an yi shiriku bi, shedanu suka dinga umartar bayina su tara ni da wani abu cikin bauta malam unzil bihi sultana abinda ban saukar da dalili akai ba wa amaratuhum an yughayyiru khalqi sannan shedanu suka dinga umartar su su canja halittata to wannan hadisi duk mushrikai suke yi a zamanin jahiliya na yayyanke dabbobin nan akwai wani hadisi da al-Qurtubi ya faɗa ya kawo cewa wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato baban Abil Ahwas kenan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zo dakal dakal sai manzo Allah ya ce masa kana da kuɗi sai sallallahu alaihi ya ce eh ina da kuɗi yawa ka zo da gaje da gaje haka kuma kana da kuɗi in ana in kana da shi a gani an fahimta yawa kar ka zama ka zama wata qulu hadhihi baharu su sa mata suna a ce wannan bahira ce ma da Allah min bahiratin ko wata shuqqu juludaha ta kekke ta fatotinta wata qulu hadhihi sirmun ta ce wannan sirmu ce lituharrimaha alayka wa ala ahlika dan ta haramta maka ita sannan ta haramta wa ahlika fare ku ya rasulullah haka tana faruwa sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to duk abinda Allah ya baka halal ne gare ka ka daina yadda su zo suna wa dabbobinka wannan ɗabi'ar a zo a ce maka wannan an haramta maka wannan kaza kaza duk abinda Allah ya baka na dabbobi na ni'ima to halal ɗinka ne kuma takobin Allah ta fi takobin ku kaifi sannan Allah tabaraka wa ta'ala shine mai ƙarfi in aka yi magana ƙarfin Allah na kowa ya zama ƙarya yace to ya ma'aikin Allah alaika salatu wassalam ka bani labari idan mutum ya sauka na je gunsa bai mun garar baki ba ni sai zo guri na ni kuma sai in masa garar baki manzo Allah ko ko bazan ma manzo Allah yace yi masa ka zan mai kuɗi an bayyana eh da kuɗi to da haka yace yi masa kai in bai ma ba kai in ya zo kai yi masa to a tunda lamari ya zama haka fassarar taghyiru khalqillah wannan aikin shedan da gurbinsa dan haka ne alayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu girmama ido alayya da haka aka hana mu yi da awara mai ido daya an bayyana ya hana mu mi layya da awra ya hana mu mi layya da muqabala ya hana mu mi layya da mudabara ya hana mu mi layya da harqa da sharqa alaihi salatu wassalam muƙabala wadda aka yanke gefen kunnanta, mudabara wadda aka yanke ƙarshen kunnanta, sharƙa'a wadda aka kyakketa kunnuwan nata, ita kuma wato sharƙa'u ita wadda aka cire mata kunnan. Manzala sallallahu alaihi wasallam duka ya hana milayya da waɗannan dabbobi wato masu aibi kenan. To wannan kenan. Abu na gaba tunda ana maganan dabbobi ana maganar layya da a cikin maganar tagayyuru kalƙilla to akwai abin da ake wa dabbobi da ake ce masa fidiya ko dan ai wa dabba sai ta ƙara ƙiba ta ƙara maiƙo da shauransu ko to shi wannan shi ma ya shiga cikin tagayyuru kalƙilla dan da san da Allah ya yo shi ba aka yo shi ba ko ba haka ba to me matsayin wannan shi ma an ya shiga tagayyuru kalƙilla sai ya ce a'a shi fara hasa fihi jama'atun min ahalin ilmi idza qusidat fihi al sun yi rangwame akan yin wannan idan an nufa sa amfani da yin hakan in ma lisamanin au gairi dan ya samu ya kiba ya maiko ko wani abun makamancin wannan wal jumhur min al ulama'i wa jama'atum ala annahu la ba'sa an yudhi bil hissi a jamhurin malamai sun ce a yi layya da shi ma ba ba wani matsala kai wasu ma suna ganin yana da kyau ma a yi wasu ta hasanahu ba a duhu shashin malamai suka ga yana da kyau a yi wa dabba wannan dan a samu ya yi kiba to amma a ɗan adam kuma fa a ɗan adam wannan musulari an fahimta yana cikin babin musula wanda manzo Allah ta ce wanda yayi za a yi masa an fahimta man masala musila bihi yawwa da haka yana cikin babu musula ai wa dan adam irin wannan na fata an fahimta lokacin azzaliman sarakuna da shauransu suna da da ana yin irin wannan wannan ɗabi'a amma wato haramun ne babu kyau har ila yau duk a tagayiru khalqin lahi a magana ta farko cikin guda shida akan sha'anin dabbobi to ya kuma za a yi da alamomi da ake yi ake wa dabba ko ai ana wa dabbobi alama ko to sai suka ce alama da yin zane na alama yi wa dabbobi wannan mustasnan min nahaihi alaihi salatu wassalam an togato shi daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba shedan ne yake sawa ai wannan ba kuma baya cikin abin da aka lissafa na azabtar da dabbobi an fahimta shi wasu mu shine yin lalas da wuta a kona a sa karfe kone sai a zo a yi wa dabba zane an fahimta shine wasu mu to da kuma ish'aru yi mata alama wannan duka babu matsala kuma shi yin alaman nan ya halatta a kowace gaba banda fuska an fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hani ai duka a fuska an yi ruwa daga Jabir kuma sannan ya yi hali a yi alama a fuska me yasa wa inna ma kana zalika li sharafihi alal a'dai saboda fuska tana da daukaka akan shauran gaɓoɓi domin shine maqarrul husni wal jamal nan ne matabbatar kyau da ƙayi kuma ita dabba da shi ne tsayuwar wato dabba yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wani mutum yana dukan wani bawansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ittaqil wajha dukansa da kake wannan bawan naka ka kiyaye fuska wa inna Allah khalaqa adama ala suratihi domin Allah ya halitta annabi Adamu a surar wannan da kake dukan nasa wannan da kake dukansa ba to a surarsa Allah ya halitta annabi Adamu yawwa ɗan annabi Adamu ne, annabi Adamu shi ma fuska yake da ita yadda ka ga wannan da ido da hanci da waye, to shi ma haka an fahimta shi ne fassarar da malamai suka ce lamirin kan annabi Adamu ya koma, kar ka tafi wani yawo wani guri tan, an fahimta yawwa ala suratul madurubi a surar wanda aka daka da wannan wasu suka tafi suka ce wai Allah Allah ya kama annabi sura annabi Adamu ce ta'ala Allah an zalika an fahimta yawa saboda duba da zahirin zahirin hadisin. To magana ta ɗaya kenan. Magana ta biyu dangane da tagayiru halƙillah. Sai aka ce a'a wannan yana magana ne zuwa alwashimu wa ma jara majrahu min tafannu'i lil husni. Wato abinda ‘yan adam musamman mata suke yi na ado ado da abin da zai tabbata da abin da ba zai tabbata ba akwai bambanci. Yin ado da abin da in an yi ya zama dindindin kenan, to wannan shi ne galibi za ka ga hannun shari'a ya shiga ciki. Amma duk abin da in an yi shi an jima zai tafi ko gobe ko kwana biyu zai tafi, yin ado da shi za ka ga galibi hannun shari'a bai shiga ciki ba. to menene abin da in an yi shi adan nan yana nan dindindin to shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu yi la yace Allah ya la'anci masu yi la'ana Allahu alwashimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mutaghayyirati khalq Allah an fahimta Allah ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci wato alwashimati wal mustaushamati wato washi sune masu aske gashin gira aske gashin gira suna aske shi to wannan tsinuwa Allah ce gare su ina ba ta hanbalinta babu kyau sannan annami sati da almutanan misati shi kuma wato allura ake tsirawa mace ce za ta tsira allura a bayan hannunta idan ta tsira allura a bayan hannunta, to shi kenan sai a zo gurin, sai a samu kwalli a saka. Idan aka sa kwalli a gurin, akwai kwallin da ake sawa to gurin sai ya kore, kuma suna yi a nan suna yi a gurin ɗaura a warwaro. To sai gurin ya kore, sai ya zama wata alama ce a hannu, kaga wannan ba zai goge ba. To shi ba tsinuwar Allah. sai kuma wanda suke so sai sun yi wushirya ta ƙarfi su ne almutafallijat wanda za a ce sai an zo an an tsatsa ga haƙora an yi wushirya ta Allah bai yi mata wushirya ta ce sai ta yi to shine almutagayyira ta khalq Allah kenan to ya shiga cikin waɗannan wato irin su alwasila da almustausala ko wanda su ma za mu ji maganarsu to shikenan to mecece ma'anar da aka hana waɗannan ayyukan saboda shi, aka hana mace ta yi wannan adan meye abin da ya sa saboda shi aka hana. To, na farko sai aka ce li'anna hamin babu tadilisi, an cakuɗa, babi ne na cakuɗi, an fahimta, abin da babu ba ki da shi kuma kin je kin ƙaƙalo shi kin sa shi don ki ruɗi. wani da, da wannan, to suka ce don wannan ne aka hana. Malamai na biyu suka ce, a an hana yin haka ne li annahu min babi ta gairi kalillahi, babin da muke ciki kenan. Domin yana cikin babin musanya halittar Allah, ina ba ta bayanta. To, kuma shi ne abin da ya fi inganci kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud ya faɗa domin ya tattaro ma'ana ta farko. Saboda haka sai aka ce, shi hannun nan ya tabbata cikin abin da in an canja zai dawwama. amma abin da in an canja ba zai dawwama ba wannan ba matsala ina misali kaman kwalli ai kwalli baya dawwama ko in an sa zai ɗauke a ya ado da kwalli mata su yi ado da shi malamai sun halatta haka imam malik da, da, da, da waninsa an fahimta kuma imam malik ya ce mace za ta yi lalle a hannunta shi ma ai baya tabbata an fahimta duk da an yi ruwaya daga sayyidina Umar yayi musun hakan amma Imam Malik ya ce ruwayan nan ba ta da inganci daga sayyidina Umar eh sai Imam Malik yayi inkarin haka cewar ruwayan nan bata inganta ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace da bata lalle manzo Allah ya ce kada ɗayan ku ta bar hannunta kamar hannun namiji mace ta bambanta hannunta da namiji da yin ado da da lalle to da haka wannan baiwa Allah bata gushe ba kam tana yin lalle tun da manzo Allah ya gaya mata har sai da ta ketare shekara 90 a duniya har sai wafati yawwa so da haka wato kaga lalle shi ma baya tabbata yawwa inda malaman suka yi magana shine lallan ya zama ja ba baki ba wasu suka hana suka ce ba za a yi da bakin alƙali ya eh alƙali ya da hadisin bin nahi an taswidul ina'i yawwa ba a san akwai hannun da ya zo kan yin wato yin amai da shi baki din ne ya zauna a jansa an fahimta amma dai wannan ba ba ba ba ba hani ne na na haramci ba an fahimta haka shauran ado duka na sanya sarka da waye da shauransu wannan duka ba matsala ba ba ba a hana to daga wannan babin na hana canja halitta Allah shi ma hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ya la'anci mai sana'ar ƙara gashi da wadda ake ƙarawa gashin, ko shi ma hadisin imam Muslim ne. To shi ma suka ce yana cikin babu tagayyiri khalqillah. Me ake nufi da wasu sha'ari shine wa huwa an yudafa ilayhi sha'arun akhara. Shine a raba masa wata wani gashin yukusiru bihi da in aka ƙara gashin aka haɗe su gashin zai yi yawa. Ita wasila ita ce mai sana'ar hakan wadda ita ce take ƙarawa, ita ko mustausala ita ce wadda take neman a zo a yi mata. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce Allah ya tsine wa masu yin haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi inji Jabir ya ce ya yi tsawa mace ta haɗa gashinta da wani abu. Zadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an tasila mar'atu bi sha'ariha shay'an. Manzo Allah ya yi tsawa kan mace ta haɗa gashinta da wani abu kamar haka yadda aka rawaito hakan daga sayyidina asma'u binta abi bakarin Allah ya kara musu yadda eh saboda haka wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana tace ina da ƴa amarya ce kuma ta dan samu matsalar gashi saboda haka na dan hada na dan sada gashin ta da wani abu dan gashin ya ya karu manzo Allah ce Allah ya la'anci masu yin haka an bayyanta Imam al-Qurtubi yace wa hadha kulluhu nassun fi tahrimi wasl shari Wannan duka nassi ne da yake nuna haramcin wato sadar da gashi. Nassi ne da yake nuna haramcin sadar da gashi, saboda haka ka a sadar da gashi. Na'am. Wa bihi qala malikun wa jama'atul ulama. Kuma da wannan Imam Malik ya faɗa da kuma jama'ar malamai. Imam Malik yace Imam Al-Qurtubi yace kuma malaman duk suka hana a sadar da gashi da wani abu na sufi ko wani abu kowane iri ne. kada a haɗa shi da da gashin duk da an samu wasu malaman wanda suka ga cewar ya halatta a iya wato sadarwa amma dai abin da ya fi aslamu abin da ya fi kuɓuta abin da ya fi zaman lafiya kada a yi wannan wato sadar da gashi ɗin yauwa duk da yanzu malamai na ji suna ta suna ta halattawa cewa a iya yi da kaza a iya yi da kaza amma dai abin da ya fi zaman lafiya a bari ɗin shi ya fi, yawwa a bari shi ya fi, yawwa malaman fatawa yanzu suna tafi ba da fatawa mace ta ta ƙara in ai saboda kaza kaza in mijinta yana so ai dama wane ne wane ne da shauransu. Amma dai da yafi da an bari ɗin da shi ya fi shine abin da al'urtubi ya tafi ya ce shi yin aiki da cewa za a ƙara da waye ya ce zahiriya ce mahaba wa iradun anil ma'ana gaba ɗaya an kau da kai ga barin asalin ma'anar hadisin. eh sau da haka bai kamata mace ɗin ta, ta yi ba, amma akwai abubuwan da aka halatta mace ta haɗa gashinta da shi kamar kuyuɗul harirul munawwana ala waji zina wata jimini zina na Aisha. Wato irin sarƙe-sarƙen nan wannan abin da ake nannaɗa zare haka, yawa ɗaure-ɗaure. To shi irin wannan da shi ma akwai robar da take hana ruwa ya shiga ya tadda kai ko akwai robar da in an nannaɗe ruwa ba zai je ya tadda kai ba to kaga wannan ba za a yi ba za a yi da shi ba musamman a mazhabin imamu na imamu malik ko da yake tafiyan mazhabin a shafi kai gaba ɗaya to akwai kuma wato zare wanda shi in an yi da shi wannan uh, ruwa zai sadu da gashi an fahimta wannan a iya yi da shi da ta fuskar wato ado ba matsala wannan to wannan fassara biyu kenan da aka yi wa canja halitta Allah fassara ta uku shine mai abin nufi da canja halitta Allah shine Allah ya halitta sama ya Allah ya halitta rana, ya halitta wata, ya halitta duwatsu, ya halitta wuta, da wasunsu daga ababen halitta, don me Allah ya halicce su, Allah ya halicce su don a yi izina da ita, don a amfana da ita. Ko? Sai kafirai suka canja su, sai suka sanya su suka zamo ababen bauta. An fahimta? asalin yadda Allah ya yi tabaraka wa ta'ala ya halicci waɗannan abubuwa ne don a amfana da su, don a yi izina da su a gane ɗayantakar Allah tabaraka wa ta'ala ko? To, amma sai kafirai suka mai da su ababen bauta, to kaga kenan wannan kafirai sun yi me sun canja halitta Allah. Halitta Allah sun canja ta sun mai da ita a bar bauta, wasu suka ce haka ake nufi. Imamu Zajjaj yace Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta al'an'ama wato dabbobin ni'ima liturkaba dan a hau wata ukala dan a ci fa harramuha ala anfusihim sai suka dinga haramta wa kansu cinta waje suka dinga hana cin su yace ba za a ci wannan ba ba za a ci wannan ba suka dinga haramta wa kansu dan haka wannan shi ma canza halittar Allah ne duk wannan malamai sun faɗi wannan magana ta hudu na canza halittar Allah fala yugayyirunna khalqallah ai fala yugayyirunna dinallah shedan yace zan dinga umarta su sai sun dinga canja addinin Allah an fahimta yawwa imamun nakhai ya fassara da haka kuma imamu dabari duk da ya kawo fuskokin fassarar da aka yi wa fala yugayyirunna khalqallah sai ya zabi wannan shi ma yace ita ce wadda tafi shine za su dinga canja addinin Allah to in an ce canza addinin Allah me ake nufi shedan ya alƙawari zai dinga sanya bayi suna canza addinin Allah me ake nufi da canza addinin Allah abinda ake nufi da canza addinin Allah shine wato fi'ilu kull fi'ilu kulli ma naha Allahu anhu aikata duk abinda Allah ya hana to wannan canza addinin Allah duk abinda Allah ya hana in ka aikata to shedan ya ci nasara a kanka ya sa ka ka canja addinin Allah. Na ba ta an fahimta. Saboda haka to in an fassara da haka ya zama duk waɗancan abubuwan da aka faɗa a baya duk sun shigo. Su wannan fasa idan dabba yanke kunnanta wannan abin da mata suke yi din na sadar da gashi da yin wato tsage-tsage da menene a fuska da shauran waɗannan duk da Allah tabaraka wa ta'ala duk ya shigo cikin fala yugayyirun na Allah za su canja addinin Allah. A magana ta biyar shi ne maganar Imam Mujahid dangane da fala yugayyirun na kalƙalla sai ya ce fala yugayyirun na Allah. Za su dinga canja fiɗar Allah. Ma'ana asalin halittar da Allah ya halitta ɗan Adam a kanta. Wacce ce, ita ce wadda Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi. Kullu mauludin يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه dukkan abin haihuwa ana haihuwansa ne akan addinin musulunci ana haihuwarsa akan addinin musulunci duk ɗan adam in ya zo yana zuwa da alkawarin zai bauta wa Allah kowa haka yake zuwa to me yake faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to iyayensa guda biyu su suke mai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba nasari, ko su mai da shi ba maguji. Iyaye ne suke wannan tasirin a kansa. So da haka a cikin kuma zumunin hadisin kuma auyi fasika ne kenan. Kenan in ɗa ya lalace zama mutumin banza ba, ko a cikin da'irar musulunci sai ɗa ya zama ya lalace, to iyayensa ne suka lalata shi. An fahimta. iyayensa ne ba su tsaya da abin da ya wajaba a kansu na haƙƙin wannan ɗan na ba- su ba shi tarbiyya ba. Na ba ta fahimta. Da haka sai ya zama in ya zama mutumin banza yana shaye-shaye, yana sata, yana ɗauke-ɗauke, yana fashi da makami, yana kashe mutane, yana shaurar kaga an canza asalin halittar da Allah ya halitte shi a kai. Shi ne fiɗira. Ko? An canza asalin fiɗirar da Allah ya halitte shi a kai kuma su waye suke da alhakin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora wa iyaye uwa da uba. An fahimta. So da haka kuma ina faɗa wato ba ba yawan haihuwa ce matsala ba. Ba kuma karanta haihuwa shine solution ba a ɓangaren tarbiyya. Ka san ana ta faɗa cewa a haifi ‘ya'yan da za a iya raina. Ina tabbatar maka, duk wanda bai iya tarbiyyar mutum biyar ɗin ba, ɗayan ma ba zai iya tarbiyyarsa ba. An lura? Wanda wai ‘ya'ya goma ne da shi, to sai bai yi tarbiyyarsu ba, to ko ɗaya ne da shi ba zai iya ba. Shi ne gaskiyar magana. Saboda ita tarbiyya tasalsuli take yi, ɗanka na farko da ka haifa, tsarin da aka ɗora sha kai, wanda suka biyo shi tsarin za su hau. Saboda haka in ka gina ƙwaya ɗayan nan ka gama, na farkon nan. An fahimta, sai dai me akwai abubuwa madaril akadar, magudanar ƙaddara wadda ɗan adam kuma ba yadda zai da ita tafi ƙarfinsa. Wanda shi kuma Allah ya san kayi da abin da ya kamata ka yi. Allah ya sani, tabaraka wa ta'ala. Ba zai zarge ka akan wannan ba. amma ni na yi tunani wala Allah ya zama daidai wala Allah ya zama kuma kuskure amma dai ni a yadda nake gani wanda duk ya kasa tarbiyyar ɗa goma to ko ɗaya ba zai iya tarbiyya ba in ɗayan ma aka bashi wallahi ba zai iya ba ba wai yawan ƴaƴa ne yake sa wai ka kasa tarbiyya ba ba shi bane kuma kamar yadda ba yawan ƴaƴa ne yake kawo talauci ba duk ba shi bane ba an fahimta kawai su waɗanda suke sace arzikinmu, dole suna nemo makaman da za su ba su kariya, kada hankalinmu ya ci gaba da kaiwa kan arzikinmu da suke sacewa, sai a ƙirƙiro wasu zantuka da za ana dinga amfani da su, suna ɗauke hankalinmu wajen neman haƙƙinmu kansu, sai a dinga faɗa. An fahimta, amma ita rayuwar nan da Allah ya shiryo ta, ba a ce mu biliyan bakwai ba ne a duniya, to a duniya akwai arzikin da idan mu biliyan ɗari ne ya mana yawa. A duniya arzikin da Allah ya sako, to in mu biliyan ɗari ne ya mana yawa. An fahimta, ya mana yawa. Da Allah zai sauko da annabi Adamu ƙasa, sai Allah ya masa wata ramana, ya ce, Inna laka, Allah ta ju'a fi hawa la ta'a. na lamunce maka a ƙasa dai ba za ka yi yunwa ba ba za ka yi tsiraici ba. To arzikin da Allah ya zubo a ƙasa duk ɗan adam ba zai yunwa ba ba zai tsiraici ba. In ka ji yunwa wani ne ya ci abincinka. An fahimta, abincinka ne a hannun wani bai baka bai cinye maka. Shi ne gaskiyar magana. So da haka ba haihuwa amma a- sai aka tashi da aka ɗorawa haihuwa laifin, don su mahukunta su samu su kawar da hankalinmu kan abin da wato yake na haƙƙinmu a kansu su mana, sai a zo a ce a daina haihuwa barkatai, a daina haihuwan yaran da ba za a iya tarbiyyansu ba, a daina kaza ka duk wanda bai iya tarbiyyan goma ba, ɗaya ma ba zai iya yi ba. Tarbiyya tasalsuli take. idan ka shirya in ka shirya ƙwaya ɗaya ka sauke nauyinka da yake kansa na tarbiyya to wanda za su biyo bayan shi duk wannan gwadaben za su bi Ka alre- already ka riga ka san me za ka kuma ita tarbiyyar nan ba fa wahala ne da ita ba tarbiyya shine ka ɗora yaro kan abin da Allah ya umarce ka ka ɗora shi a kansa shine tarbiyya an fahimta shine tarbiyya yanzu su waɗannan lalatattun da suke cewa a daina haihuwa ba lissa yanzu su haihuwarsu duk ba gwanda babunsu ba da haihuwarsu akwai lalatattu irinsu riƙaƙƙen ɓarawo dinka ya zo ya gaya maka ya ce wai shi yana da tarbiya wai har wasu wai kana haifo wasu wai ba su da tarbiya ya sace kuɗin ƙasa gaba ɗaya kuma shi wannan yana ganin wai na kirki ne shi wai kuwa wasu lalatattu na ba ta bayanta ka sace kuɗin mutane ko ka fito kana cewa wai kafa doka haihuwa ai kaza kaza kaza ina ba ta bayanta a daina haifo yaran da ba za a iya tarbiyyar su ba dama ba za ka dama in baka iya ɗaya ba ba za ka iya in baka iya goma ba ba za ka iya ɗaya ba amma an kai akwai wanda suke da yara ashirin sha biyar sama da haka kuma duk nagartattu mahaddata ƙur'ani masana tafsiri masu ilimai ta fannoni daban-daban duniya tana amfanar su a gurare daban-daban ina ba ta an fahimta sau da haka menene sirrin tarbiyya za mu ta faɗa za mu ta nanatawa sirrin tarbiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-murabbi al-awwal me tarbiyya na farko annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya bada sirrin tarbiyya kuma baka isa ka samo wani sirri daidai da shi ba ko ka samo wani sirri da yafi wannan ba zai yiwu ba sai ya ce yaran ku sa su yi sallah in suna shekara bakwai. Haka yace. Ku sa yaran ku su yi sallah suna shekara bakwai. Sai ya ce in suka kai shekara goma ku dake su in ba su yi ba. Wannan shine tarbiyya. An fahimta. Wannan shine tarbiyya. Shine sirrin tarbiyya. Wanda duk yake so yaransa ya zama nagartacce to yabi wannan shawara ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in za ka bi wannan shawara yanzu wannan wahala ce in za ka bi wannan shawara ka haifi ɗa ashirin ma amfani ka haifi wa duniya an fahimta amma idan ba za ka bi wannan ba haifo ɗaya ka gani billahi azun ƙwaya ɗaya sai ya ɓata gari sai ya addaba al'umma ƙwaya ɗayan tak yanzu su waɗannan shaiɗanin da fir'aunonin nan duk nawa suke haifan duk ba kaɗan kaɗan ɗin suke haifa ba amma ƙwaya ɗaya za su haifo su ɗora mana shi a wata kujera sai ya sha jinin mutum sama da dubu ɗari shi kadai. Sai ya sha jini, sai ya sha rawuka, kuɗin da za a gina asibitocin da mata suke zuwa haihuwa suna mutuwa ba magani, ba gado, ba kaza, ba duk ya kwashe irin kuɗin da za a gina asibitittuka wanda za a ɗau nauyin waɗannan da za a ɗau nauyin dubbai shi kaɗai ya kwashe. ina fata an fahimta to kuma wannan ya zo su ce maka dan haka da Allah in an ji magana kada ka dinga saurin ka zama mai saurin adifa kada ka zama mai saurin infiali ka tsaya ka kalli me aka faɗa da idan basira an fahimta sannan ka gane menene me saƙon da ake so a isar ƙarƙashin magana rashin tarbiya bai da alaƙa da yawan haihuwa sannan rashin arziki bai da alaƙa da da yawan haihuwa. An fahimta, bari ma dai ita haihuwa a ƙa'ida haɓakar arziki za ta kawo. A ƙa'idar haihuwa haɓakar arziki za ta kawo. Yau a duniya ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki tana ba a isa a ɗaga mata yatsa ba. Ko? Sun fi su biliyan. Sun fi su miliyan dubu. Amma bayan adadin da suke da shi kuma suna buɗe ƙofa wasu ma su shigo kuma su ba su ayyuka mutanenmu suna can suna ayyuka a tana suna samun arziki suna daga can suna yi alheri ma suna riƙe da nan iyayensu da waye da waye suna can ga kuma wannan adadin yawan akwai firamare ƙwaya ɗaya ta fi lokal gamman ɗin da yawa firamare ce ƙwaya ɗaya a tana ta fi local government ɗin da yawa primary amma duk kaji suna ana yunwa a can ko ana waye ana waye a to shugabannin su sun tsaya da hawa sauke wajibin su kuma yawa su ba su ga illarsa ba an bayyana yawa yawa ya ja musu arziki da haka yawa alheri ne yawa alheri ne kawai a tsaya a bi abin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam an bayyana yanzu mutane irin su shehu ɗaya rubutu da dalla ka gaya musu cewa ya- haihuwa kaza kaza ko aka a haihuwa ka haifi kana da ɗa sama da hamsin duk mahaddata ƙur'ani mahaddata tafsirai mahaddata ilimai mata da maza ko yara da manya ga yarinya nan karama bata fi shekara ashirin ba mahaddaciya masaniyar tafsirin alkur'ani ga ta nan tana tafsiri tana karatuttuka iri daban-daban kai yanzu ka ce wannan haihuwa ka ka- ka ce da shi ka ayu ko ba haka ba a duniyance da addinance yau shehi ya fi karfin zai yi tafiya waya je wani ya biya fulgiran a je a biya wani wani kamfanin abu a'a sai dai ɗansa ya kawo private jet wai duniya kenan sai dai a kawo private jet a ɗauke shi a kai shi inda za a jirgin ya tsaya jiran sai ya gama abin da zai a ɗauko shi ba fa mota ba jirgi haihuwa ba ce rana ba a'a wai a duniyan ta kenan a addini kuma yau gashi kana raye abin da kake duk Allah ya gwada maka yayanka suna yi baka mutu ba baka bar duniya ba duk abin da ka kafa gashi sai abin da ya gaba ka ba- ga- kuma ga ‘ya'yanka nan a sassa na duniya suna nan har Amerika ga sunan suna nan suna ta yada aikin addinin Allah. An fahimta, ka ce musu haihuwa wannan ba ba Mulan mu shuwa bulfaci ‘ya'yansa har mata za su nausa da awa. Sai da Khadija ga ta nan mace ce amma za ta nausa eh, Afirka su cadi su waye suna da makarantu da zawuyoyi da suke karantar da ilimi a fita aje a koya musu tafsiri a koya mata ba namiji ba wannan ka zo ka ce musu haihuwa kaza kawai a tsaya ka tsaya ka bi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka aje psychology ka aje sociology ka dauko wani wai wai psychology wani mai kwakwalwa ko mai wai shi zai gaya maka annumul fikiri a marhala ta in yaro yana ɗan shekara uku tunaninsa na ɓangaren fikira ga yadda yake ga yadda wani ƙato ne ya ce wannan alaji ka aje zaru kulla ƙaulin inda ƙauli muhammadi sallallahu alaihi wasallam ka aje na kowa ka ɗau sallan nan ka gani ka bar komai yaro ka tsaya ka ce ɗanka sai ya yi sallah ko yaya za a yi ka taso shi asuba ku fito ka taso shi in kana nan a zahar ku fito la'asar ku fito in kuma an kai shi makaranta ne dawa can makaranta zai yi sallah in an dawo ka dawo magariba ya dawo ka fito magariba da shi ka fito isha da shi sauran ka bawa Allah kai ka yi wannan sauran duk ka kyala komai ka bawa Allah sai Allah ni nayi wannan kuma shauran na ban maka kaga yadda Allah zai maka da ɗan. ko ɗa ashirin ne kai musu wannan tarbiyyar wani wahala ne ba yi da alaka da kawai kasalanci ne da, da dolanci da kuma rashin yin abin da Allah ya ce to shine fala wala amuran nau fala yughayyirunna khalqallah fala yughayyirunna fitratallahi allati fatara nas alaiha za su canja halitta ta Allah wadda Allah ya halicci kowa a kanta shine kowa musulmi aka haife shi kowa so da haka iyaye su suke da muhimmiyar rawa da za su taka wajen lalata ɗansu ko kuma ɗansu ya yi nagari duk ɗan da ya lalace to iyayenka su ne ababen tambaya a farko kafin ka tambayi kowa su ne a kan gaba sannan kuma a dawo society al'ummar da ake yin rayuwa a cikinta to fassara ta biyar kenan fassara ta shida ta ƙarshe wannan ba'idiyar fassara ce shine wanda musulunci ya yaƙi tribalism ai to amma malamai wani lokacin sukan wada cikin al'amura cewa dai likulli jawadin kabuwa din nan. Wai Imamu Dawus Allah ya ƙara masa yadda ya ce wannan ai tun da Allah ya ce ka a canja halitta Allah to shikenan kada baki ya auri fara. Saboda za a je a canja halitta Allah saboda haka fari fara ta auri fari baki ya auri baka ya ce shi ake nufi ya ce saboda kada a je a canja kaga babban malami ne Imamu Dawus ko yawwa yace to haka ake nufi alƙali eh alƙali yace wa hada inda alƙali iya Allah ƙara wa zai yace wa hada yace wannan magana ta babban malami Imam Dawud wa in kana ya hatamilu lafz ko da ke lafazin zai da wannan fasara sai yace fa huwa maqsusun bima anfazahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min nikahi maulahu zaidan zaidu wa kana abyada بزئره بركة الحبشية أم أسامة وكانت amama asu wa kanat umamatu aswada min abyada an fahimta sai yace wannan koda lafazin ya dauka to za a ce an keɓance shi da auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada da sayyidina Zaid ibn Harisata da kuma wato sayyida Barakatul Habashiya mahaifiyar Usama ko saboda haka ya hada auren baki da da da, da bari zai da ai baki ne an bayyana hibbu rasulillahi ba sallallahu alaihi Allah ya jarrabu manzo Allah da sansa baki ne an bayyana yawwa kuma manzo Allah ya hada ita kuma farace ba balarabiya ko ya hada ya hada auren sannan kuma ya hada auren Usama da Fadima bintu Qais shi Usama din baki ne ita kuwa Fadima ba Quraishiya ce ma kaga a Larabawan ma yawa irin ba Kano ne a Hausawa an bai muta to kaga kaga kuma ya hada to kaga kaga kenan ba eh ba wannan an keɓance saboda aka fassara ta shida da shi dawo zai fassara to lafazi zai dauka amma ko an ga manzo Allah ya aikata akasin haka saboda haka a musulunci a aure akwai kafa'a ƙwarya ta bi ƙwarya amma shi ƙwarya ta bi ƙwarya a musulunci kawai addini ne shine kafa'a ba wai wannan ɗan mai kuɗi wannan ɗan talaka wannan fari wannan baƙi wannan ba haka a musulunci inna akramakum inda Allah atqakum da haka alkafa'a a musulunci shine addini tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasbiha wa li diniha fazfar bi zati dini taribat yadaka namiji idza khadaba ilaykum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju da haka kafa'a a musulunci addini yarka tana da addini tayi sauka a dalail tayi sauka ta qur'ani tayi ma hafsu ta bazo tayi ta warshu kuma ga arba'una hadisi ga majmu'ul bahrain ga zajid zawjain ga muktaru ga bulugu duk ta iya ta hada da riyadu salihina to dan lalubo mata malami an fahimta yawa dan yakuri kada kowa da yabo kuma a haɗa ta don in ka ɗauke ta ka kaiwa wanda bai iya waɗannan abubuwan ba ta yi bai san baƙi ba to ita ma ta koma shi. Tabbas ne, gawayi garwashi in ka sa shi a toka shi ma ya zama toka. An fahimta. Yawwa sai ta zama shi duk karatukan nan sai ta manta. Yawwa amma an ta samu wanda za su tashi juna yawwa to kuma ta zama tana da addini ka ka aura mata wanda bai da addini. An fahimta. Wannan shine abin da ya fi muhimmanci. a abin da ake bincike a manemin aure, ka tambayi addini, ka tambayi ɗabi'a kafin sana'a. Sana'a tana da muhimmanci, an fahimta, amma kafin ita ka tambayi addini, ka tambayi ɗabi'a, don da su za a zauna, sana'a tana iya zuwa ta bushe, tana da sana'a Allah ya ƙwace. An fahimta, kuma sai zama ba addini ba ɗabi'a, kuma abin da aka yi auren da shi shi ma babu, kuɗin, shi ma ya zama babu. kaga babun baɗi ne wuce ina ba ta fahimta yawa amma ko in addinin dama aka bi shine alhadafur ra'isi da ɗabi'a to babu ɗin kuma dama ai ba shi aka sai a haƙura sai a ci gaba da manajin da wannan sai sa shari'a ka ji ta yi maganar addini da ɗabi'a kuma da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura aure da wanda ba su da kosisi ina ba ta fahimta yawa saboda in mace tana son ka in tana son ka to ba magana za ta iya haƙuri da abin da za a kawo kuma in kana da kyakkyawan mu'amala to wannan ya fi abinci muhimmanci gurin mace in aka ba ta abinci da cin mutunci da cin fuska sai ta ji gidan kamar a kurkuku take na ba ta an fahimta da haka kafa'a a musulunci addini yawwa da haka duk yadda za a kula da addini a kula in ana so a zauna lafiya saboda haka ko yara nawa ka haifo wanda za ka ba su tarbiyya addini ita haifo su za su amfane ka, an fahimta, sai sun hutar da kai, baka tsufa ba, za su hutar da kai, komai za su iya yi. Sau da haka abin da da ya zama maka wajibi a kan ka yanzu sai kaga dama, za ka yi, kana da fursa, wane je ka kai kaza, ɗan kasuwa ne kai zai je tsawaya maka a kan dukiyar kai kare maka ita, ƙarshe ya fi ka basirar kasuwanci ma. Ya ɓara haɓaka maka kasuwancin ba ka da haufin da sassafe ka fita kasuwa. ka je ka buɗar ba zai je buɗe in kaga dama sai kai sati baka je ba sai ka zama malam wani karamin waliyi a gida da carbinka da yan saukocinka na dala'il da me sai kawai kai ba ka fita kasuwa ba abin da suka je suka raramo kai ka koma ga Allah in sun zo su zo su kawo abin da za a yi kaza a yi kaza a yi kaza kawai umarni kake bayarwa ka samu enough time isasshen lokaci da zaka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wato haihuwa arziki ce an fahimta sai dai in baka iya cin riba ta ba wannan kuma shi ne ta zai maka kabus Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu yawwa yace wal amurannahu falyughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillahi wanda duk ya riki shaytan majibinci ba Allah ba ma'ana yana bin shaytan yana bin umarnin Allah faqad kasira khusranan mubina ko wannan ya taɓe taɓewa a sarari yawwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu da taɓewa a sarari to ya iduhum wa yumannihim ko shedan yana musu alƙawarin abatilahu wa tirhati min almali wal jahi war riyasati yana masa alƙawar yana musu alƙawarin karkaryace karyacensa da cewa za ka yi kuɗi za ka samu shugabanci kuma wa Allah ba asa wala iqaba ko tashin kiyaman nan ba ba yin sa za a yi ba wata hukuma in an mutu an mutu kenan wa yuhimhumul faqara kuma yana sa musu wahami na talauci yanzu in ka kashe wannan sai ka rasa yanzu wannan da ka ajiye ai da kai kaza yanzu wannan da kai kaza zai kai kaza duk masu kuɗin nan da kake gani suna kin yin zakka duk shedan ne yake hana su shedan ne ash-shaytanu ya'iduhumul faqara wa ya'muruhum bil fahsha'i shedan ne yake hana yake hana su zakka sai ta sa musu talauci duk alƙawarin da yayi kaga mutum kana da kuɗi a shekara an ce ka dan ware wani abu ka, ka bayar sai ka zo ka fitar ko sai sai a kasa wani malami ko da gaske yake ko na ya saba da, da, da labaran ban dariya ko da gaske yake wallahu alam amma dai ya ce wai ya je wata wata zakka an fitar an abun nan mai kuɗin ya ce yanzu wannan za a bai ya ce wallahi ba zan iya ba ya gayyato malamin ya fesa wanka ya ce da sassa ba za a tafi faɗa yadda Allah ya ce a raba zakka. An fitar an yi komai ya ce wallahi ya ce wallahi ba zai iya ba. Eh yanzu wannan za a bude ce eh haka yake samun ya ce wallahi ba zai iya ba. To hakan ake hakan take faruwa an fahimta ba to shedan ne wallahi Allah ya kiyaye mu eh Allah ya tsare mu dan ba a fi karfin sa ba sai sai sai Allah ya taimake ka a kansa wayumannihim ko yana sa musu burace-burace wa ma ya idu humu shaidanu illa gurura duk wannan burace-burace alƙawura na shaidan duk ruɗu ne wallahi al'azumi ruɗu ne sai an je kiyama duk ya gama ruɗan mutane Allah ya kiyaye mu eh sai zai ce to zai za a shiga wuta ya ce to da a dakata zai yi hudu ba eh Allah dukan mala adam ya ce Allah ya kiyaye mu da jin hudu wannan ta shaidan eh Allah dukan mala adam ya ce Allah ya kiyaye mu da jin ta amin albarka yace inna yace to inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akalabtukum fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki inni kafartu bima asharabtumuni min qabl ko yace to da dakata yace jama'a Allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya kuma ya cika mu yace ni kuma nayi muku alƙawari na ƙarya na saba muku yace to amma ga shi wuta za a shiga kada mu shiga in ji wata magana wala ta lumu ni wa lumu kan wani ya take yazo ya ce wai zai mun magana ai kai kai mana kaza kai kowa ya zargi kansa yawa ba abin da zan iya muku ba abin da za ku iya an fahimta saboda haka duk wannan gurur din da yake yana yi akwai ranar da zai tara waɗanda suka bi shi akan wannan gurur din yayi musu wannan hudu ba Allah kiyaye mu da jinta to shine wa ma idhumu shaytanu illa gurura shi rudu shine abin da yake da zahiri da kake son sa haka ko baɗininsa mara kyau haka shine rudu kaga abu dai gashi nan ba dud yanzu misali irin jiniya da ake wa shugabanni ko ai wani sai ga ta tana burge shi tana ƙayatar da shi amma rudu ne eh rudu ne da an ce yau mulkin ya gushe shikenan ko an ɗauke ka ka mutu shikenan sai ka gani in ana nuna maka kaburbura na tsofaffin shugabanni sai ka ga gashi wai talaka ya je zai ya yana daukan hoto a wajen a wajen kaburburan ko in da ko takalmin su bai sai zo ba in ya zo zai taba takalmin su aka ga ba a sai a harbe shi aka ga ba a gamsu ba to amma yau gashi ya zo kansu ba su da harka ba wani komai so da haka duk wannan ruɗu ne to ko wannan jiniyar ita ce shaidan zai ruɗe ka ta ƙarƙashinta sai ya ce sai a ce to ai sai an kaso mutum za a ci kujeran nan ya ce ƙwarai kuwa sai an kaso mutum ko ya an samo ƙaurin mutum ko ya an samo kaza sai to ai sai a samu an fahimta ya burudu abinda sai ya shiga gwamnatin har ya fita ba zai yi bacci lafiya ba har ya shiga ya- kuna ganin bacci suke yi wannan alhaji gwamnonin nan da shugabannin nan ai bacci ba ya samuwa ta ina za a yi bacci sai dan abin da ya samu wannan wato ɗaukan nauyi na al'umma gaba ɗaya suna kanka ai bacci ba yi sai ai shiga duk abin ba daɗi ga gururi ne kawai ruɗu ne ba wani a zahiri zai ga abin kamar akwai burgewa amma ruɗu ne haka dukiya haram an fahimta dukiyar da aka tara ta ta haram duka ruɗu ne sai ka ga mutum yana burge ka yayi ado yayi waye amma duk ruɗu ne a zahiri dai gashi gashi abu amma shi ma ba daɗi yake ji ba kai ne abin yake ruɗarka duka ruɗun duniya ne shine algururu malahu zahirun tuhibbu wa ba'inun wato wanda yake takarahu da za a yayi maka shi abin da yake yana da zahiri mai kyau da zaka so a ba kowa baɗinin sa abin ki abin rashi wanda in an buɗe zaka ga kaki kaki wannan abu Allah ya ce ula'ika ma'awahum jahannam waɗannan mutane da aka faɗa wanda suka bi ruɗin shedan ya yaudare su suka bi shi to makomarsu da, da, da, da su da shedan din duka wutar jahannama ne Allah ya kiyaye mu wala yajiduna an'ama isa ba za ba su samu wata mabauɗa ga wu- ga- ga barin wutan nan ba wata hanya da za su bauɗe wa shiga wutan nan sai sun shige ta Allah ya kiyaye mu Amin.
ula'ika ma'awahum jahannam wala yajiduna an'ama isa to ayar aljanna ne mu kwana kanta Na'am.
wallazina amanu da ta والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Mhm.
وعد الله حقا ومن أصدق من الله كيلا Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilu salihati ka san duk inda aka yi azaba aka yi azaba Qur'ani kuma sai a sai a zo da rahama wannan da suka bada gaskiya suka yi aiki na kwarai to sanudikiluhum jannatin za mu shigar da su aljannatai wanda al-anharu quramu tajrimin ta ta take gudana ta karkashin ta khalidina fiha abadan suna makaddara zama cikin ta har abada Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu ciki wa'adallahi haqqan shi ko alƙawarin Allah gaskiya ne eh alƙawarin Allah gaskiya ne wa man asdaqu minallahi qila babu ɗaya mafi gaskiyar zance kamar Allah eh wanda zai faɗi magana haka take to sai Allah tabaraka wala yunabbi'uka mislu khabir walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin